an su jura yi mahimmanwa salatu fati uku uku
Salamun zafi uku uku.
تبلغ بأعلى تأثير كنا بأعلى يا همة شيخ Amin.
الحمد لله رب العالمين.
Lafiya.
تمام توفيق Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون inna sharar dawabi sannu wato mafi sharrin ma dabbobi inda lahi a wajen allah su ne a sunmu inda ba sa ji wato wato kurame ne an sama ilhaki gabaran jin gaskiya albukumu kuma bebaye ne an gabaran yin furci wato bihi da gaskiyar allah zina lahi nuna su ne wanda ba sa hankaltar al'amura ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم da Allah ya san wato alheri za su yi wani abu na alkhairi wato da ya san wato da ya san wato sun za- za su iya wato akwai gyara a tare da su bisa mayil haƙƙi da jin gaskiya to la asma'ahum da ya jiyar da su sama'a ji na tafahumin irin na ji na fahimta ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون kuma da ya jiyar da su farda a takdiri wakar alima Allah khair kuma ubangiji dama ya san cewa babu alheri fihim a cikin su la tawallau da sun juya an ku gaburan sawahun murulun su suna masu kau da kai an kabulihi gaburan zartaba gaskiyar anadan dan tashin karan hanci wajen hudan da jayayya يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ikon ya ku yawan da suka yi imani ya yi halazi na amonu yawan da suka yi imani istajibu ku amsa lillahi ga Allah walin rasuli da kuma manzo Allah bi da'aci da biyayya iza da akun idan ya kiran ku limamu fiyiku ga abin da zai raya ku min amru din daga lamarin addini la'annahu dan shi wato lamarin addini sababul hayatul abadiyyati shine sababi na rayuwa ta har abada واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهجرون wa'alamu ku sani an Allah cewa Allah ya hulu bainar mari wa kalbihi shine yake tsarewa tsakanin mutum da zuciyarsa fala yasdiu an yumina ba wanda yake da imani ba ba wanda yake da ikon ya imani aw ya kura ko ya kafirce illa bi iradatihi sai wato da nufin sa wa annahu cewa shi kuma ubangiji ilahi tuhiruna gare shi za a taro ku ko jazi ku zai saka muku bi amalikum da ayyukanku Mhm.
قوله
Faɗinsa إذا دعاكم لما يحييكم ya ce iza da akun limayu hiyikun قال السدي malam suddi ya ce هو الإيمان shi ne imani لأن الكافر domin kafiri ميت matacce ne ما يحيا بالإيمان to yana sai in kafiri matacce ne to in zai rayu to sai rayu da imani وقال قتادة malam katarutu ya ce هو القرآن shi ne alkur'ani لأنه حياة القلوب domin shi ƙur'ani shi ne rayuwar zukata وفيه النجاة kuma tsira tana cikinsa والقسمة في الدارين da kuma kiyayewa bidare da gidan duniya da lahira وقال مجاهد malam mujahid ya ce هو الحق huwal haƙu shi ne gaskiya وقال محمد بن إسحاق muhammadu dan ishaq ya ce هو هو الجهاد shine jihadi idza da'akum lima yuhyikum shine jihadi لأن الله domin Allah أعز به بعد الذل yayi wayar bihi da shi ba da zulli bayan gaskanci وقيل eh, da da shi jihadin ba نعم وقيل wakila yace وقيل هو الشهادة wani kawai yace a shine shahada لأن الشهداء domin shaye wato domin wato shahidai a haya'un rayu ne inda rabbim a wajen ubangijinsu yurzaquna ana arzuta su suna ci suna sha ina yake
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ku ji tsoron fitinatan ku ji tsoron fitinatan fitina in asabar ku in ta tashi samun ku la tusiban nazal la tusiban allazina zalamu minkum hasatan in ta tashi samun ku ba za ta samu inda suka yi zalunci su kadai ba wato gobalta ummuhum wadda tana game su wagaye wagaye rahum da wasun su wato kowa take wato take take gamewa wata ha wato kiyayewa da ita bi inkarin mujibatiha wato inkarin abin da yake wajabta ta ne minal munkar daga abubuwan ki domin idan ana yin musiba idan musiba za ta sauka to in ta tashi zuwa har wanda ma ba ruwansa take samu eh wanda ma ba ruwansa shi ma sai ya shiga ciki eh shugaba eh to ga shi ne to in ba ga shi ba in ba ga shi akwai a harazin nan wannan shafin qawluhu aidan wata gobe tilata sama sadara ta uku ai ita ku zamban ya ummukum da ya jiwo
أبن المؤمنين واتقوا واتقوا
eh wata uku tilata na ka bai shi kuma ba to mu je a duba na shehu شوبز ne yana mu je mu je نعم واعلموا أن الله شديد العقاب ku sani an Allah ce Allah mai tsananin hukuma ne liman khalafu ga wanda ya saba masa واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض فخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون kurun to waskuru ku tuna izantum qalilun yayin da kuke kadan mustad'afuna ababan raunana fil ardi a ƙasa ai ardi makka ta ƙasan maka eh domin sanda musulunci ya zo su wanda suka karɓi musulunci ba su da yawa dangane da wato wanda suka ba su karɓa ba su ma raunana ne eh to shine ubangiji yake cewa ku tuna yayin da kuka kasance kaɗan kuma mustar abu na ababen raunana a ƙasan mata ta hafu na an yi ta hattafa kuma nasu kuna tsoron mutane su feffeuce ku Eh, ya kuzo wato ya kuzo kuma kufaru kuna tsoron kar wato kafirai su kakka su kakkame ku bisu atin da gaggawa fa'awa ku sai ubangiji ya taro ku ilal madina zuwa ga madina Eh, ya ce ai hijira Eh, aka yi hijira aka koma madina Eh, da aka koma madina kuma wa ayyadakum ai qawwakum ubangiji ya karfafe ku bi nasrihi da taimakon sa yawmu badran ranar yakin badar ya taimaka muku bil mala'ikati da mala'iku warzaqakum kuma ya arzuta ku min al-tayyibati daga dada da su ne ganimu aka samu ganima la'allakum tashkuruna don ku dai ku godewa ni'amahu ni'imomin sa wato duk ubangiji ya muku wannan ne don ku gode wa ni'imomin da ya muku eh da ku kaɗan ne wato kuma raunana shikenan ubangiji ya ce to tunda haka ne to ku bar ƙasar wata hikima ce wato ubangiji yana da dama yana da iko eh sanda ma suke makan ya ba ya suke cikin maka ya ba su dama su kakkarye kafiran To amma wata hikima ce ta alimu tasabbuti eh komai da sannu sannu ake ake ake isassa ubangiji ya ce to ai hijira eh kuma in aka yi hijirar a je madina za a samu ƙarfi aka yi hijira kuma aka samu ƙarfin eh sannan kuma ya hukunta cewa a zo a yi yaƙin badar a kakkashe a kakkashe wato manya-manyan kafirai a samu ganima eh to duk wannan wata hikima ce ta ubangiji wadda yake nuna halitta wato yin sannu-sannu cikin al'amura نعم eh shine yake cewa ya arzuta ku daga ganimu la'allakum don ku tashkuruna ni amma ku ku gode wa ni'imominsa wannan zara aya mai zuwa kuma ta sauka fi abi lubabata a cikin abi lubabata marwan bin abdul munzir marwan bin abdul munzir wa qad ba'athahu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya aike shi ila bani qurayza zuwa ga bani qurayza liyanzulu don su sauka ala hukumi bisa hukuncinsa fasta sharu da ya je ya gaya musu sai suka ce to kai me ya shawara ka fa a share ilaihim sai ya nuni ilaihim zuwa ga isu annahu zabu kawai dai yankawa ce ma'ana za a yanyanka su ne li'anna iyalahu ya yi haka ne saboda iyalinsa wa malahu da dukiyarsa fihim tana cikinsu wato da iyalinsa da abin da ya mallaka duk yana wajensu to shikenan sai wannan wato sai wannan dabara wato sai ya nuna musu to in fa lamarin nan kawai manzo Allah ya yanka ku zai yi to shine sai a wannan aya ta sauka
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ya ku wanda kuka yi imani ka ku ha'inci Allah da manzon Allah eh kuma kaka ka ku ha'inci amanarku amanonin da aka ba ku ka ku ha'inci a ciki ai ma'atumintum abinda aka amince muku alaihi akan sa min addinin daga addini ba gairihi da waninsa wa antum ta'lamuna ko kuma kuna sani to lalle lalle ku tsoci yin wato ha'inci cikin duk abin da aka amince muku a ciki ta'lamu anna ma al-mulku واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم azim wa alamu kusan anna ma amwalukum kadai dukiyarku wa auladukum da 'ya'yanku to fitnatun fitina ce lakum gare ku sadatun mai tsarewa ce an umurul akhirati gaburar lamar lamuran lahira eh wato su da 'ya'ya da dukiya da dangi to tsarewa suke gaburar wato lamuran lahira eh wa anna allah cewa kuma allah indahu ajrun azim wato lada mai girma yana wajensa fala ta hutuhu kau ku tsere masu bin mura'atul amwali da wato ku wato kiyaye wato al'amal dukiya wala wala da yaya kuma kau ku wal khiyana da hiyana wato hayanci li ajlihim saboda wato wa'annan saboda ƴaƴan da dukiyar to wannan wannan zarafi wannan zarafi tawbaci ce kuma wato tuban sa ya sauka magana abul babaci shi ma bai dawo ya wannan ne To. Ne?
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم Kun to sai wannan ta sauka bi taubati a cikin karɓar tubansa. Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah da mai da lamar zuwa gare shi wa gaira ha da waninta wato wato in tattakullah in kun ji tsoron Allah bil inabati da mai da lamari gare shi wa gaira ha da waninta to ya allakum furqana ubangiji zai sa muku rabewa bainakum tsakaninku wa bainal ma tasabuna da abin da kuke tsoro fatan juna sai ku tsira wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma wato zai kankare zunuban ku ai wato ma'ana zai sitirce wato zunuban ku gaban ku wa yaghfir lakum kuma zai muku gafarta zai gafarta muku zunubakum zunuban ku والله ذو الفضل العظيم Allah ma'abucin farla ne alazim mai girma وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك واذكر كتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم كتنا إذ يمكر بك الذين كفروا يا عند واتو واتو كافري suka shirya makirci suka shirya yi maka makirci wakaji ta mu hakika sun haɗu lil mushawarci don yin shawara fi sha'anika a cikin lambarin ka bi darin nadwati a darin nadwati gidan nadwa wato darin nadwa wato wannan lokacin wani wuri ne da manya-manya suke zama suke shawara yadda za ku su guda- gudanar da wato lamarin al'umma to anan aka je aka yi shawara to sun yi shawara da yusuf bituka domin wato yusuf ka su ɗaure ka kuma su tsare ka au ya ka ko kuma a'a su kashe ka kulluhun baki ɗayan su ka tulata rajulin wahidin wato kisa irin na mutum ɗaya su ne da gaba ɗaya suka haɗu amma za su yi kisa kisa na mutum ɗaya au ya ko kuma su fito da kai min maka da maka wato wato da suka taru suna yin shawara wato lokacin manzala lamarin sai yana ta girma sai suka share cewa to shikenan yanzu abin da za su yi kawai wato ya za su yi da manzala suka hada a darin nadwa wato suna ta tattaunawa to shine da suna cikin tattauna sai shaidan ya zo musu Eh, da shaidan ya zo a sifar wani tsoho sai suka ce kai wannan mu ba mu san ka ba waye wani sai shi a tsoho ne daga najadu eh shi yasa ake cewa tsohon najadu eh tsoho ne daga najadu sai ne sai ba su shawara yake cewa abinda za ku yi ba ɗaure shi za ku yi ba kowace kowace ƙabila a cikin ƙabilun kun laraba ta samo saurayi ƙarƙarfa in aka samu saurayi ƙarƙarfa duk sai kowa ya haɗa su idan an haɗa su kowa sai su tafi tare baki ɗaya su haɗu su yi wa maza Allah wannan kisa na mutum ɗaya kaga ba za a ce ƙabila kaza ce ta kashe shi ba za a ce kowa duk ƙabilun nan su suka haɗu suka kashe shi to don ku an kashe shi ba zai yiwu a ce kuma a kashe duk ƙabilu gaba ɗaya ba to shaidan ne ya ba su wannan shawarar ya zo a siffar tsoho daga najib shine ya ce to wato wato dukkan su su kashe su qatlata rajulin wahidin wato irin kisa na mutum daya wato suka tsaya suna wannan shawara au yukhruju ka ko kuma su fitar da kai makata daga maka to wayan kuruna suna makirci ويمكرون ويمكر الله suna yin makirci suna yin makirci bika da kai wayan kurula Allah yana saka musu makircin su yana saka makircin su bihim da su bi tadbir amrika da gurguje al'amarin ka kan afa ilaika shine Allah ya wahayi zuwa gare ka ma dabbaru ko abinda wato suka shirya maka suka kulla ko amaraka ubangiji kuma sai ya umarce ka bil huruji da fita a wannan lokaci والله خير الماكرين Allah shine fiyayyen mai tanadi shine mafi sanin su ga makirci
وإذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا aka karanta musu ayoyinmu shine aka karanta musu alqur'ani sai su ce ai mun ji wannan abin da aka aka karanta inda mun so mu ma sai mu faɗi irin wannan qala hun nadir bin al-haris nadir dan haris ne ya faɗi wannan li'annahu kana yatil hira domin ya kasance yana zuwa hira ya tajir yana fatauci zuwa hira wato hira wani wato ƙasa ce fa yashtari kutubal ajib sai je siyo littafin bai bayi eh wato wato kutubu akhbar al-ajib sai siyo littafin labarin bai bayi shikenan wayo hadisu bi ahla maka sai zo ya rika ba mutanen baka labari eh to shine yake cewa mun ma da mun zo wannan abin da aka karanta mun ma sai mu faɗi wannan sai mu sai mu faɗe shi in haza ai wannan alqur'ani bai zama ba illa asadiru sai dai karyace karyacen al'awwali na mutanen farko ne نعم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب أليم Im, sai wasu kaluka tuna yadda suka ce Allahumma ya Ubangiji in kana hazar da zai karɓi Muhammadu idan wannan abin da Muhammadu yake karanta shi ya zamo shine huwal haqq shine gaskiya almunzala abin saukarwa min indika daga wajenka to shikenan mun ji mu ba za mu ba fa amsar alaina hijarata kai mana ruwan duwar watsi mana samai daga sama a wuyi na bi azabi ko kuma ka zo mana da azaba alimin ayin ulama abin sa raɗaɗi ala in kari bisa in karinsa shi ma dai wannan ƙalahun nadiru nadiru bin haris ne bi wannan au gairu ko waninsa istihza'an dan izgili wa ihaman da sanya wahami ala annahu bisa cewa shi ala basiratin yana bisa ganewa wa jazmin da yankewa bi budlani da bacin wato wannan abin da ake karanta wato shi qur'ani wai ba daidai bane to Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah bai zamo zai musu azaba ba bi ma sa alubu da abin da suka roƙa ma'ana wannan azaba da suka roƙa Allah ba zai musu ita ba eh ba zai musu ba duk da sun roƙa din wa anta bihim kai kuma kana cikin su li'anna al'azaba domin azaba idza nazala idan ya sauka amma gamewa yake eh walam tu'azzab ummatun ba ai wata al'umma azaba ba illa ba'da khuruji nabiyha sai bayan fitar annabinta wal mu'minuna da mu'minin mai hada garin نعم.
duk kasashen nan da ake duk labarin annabawa nan da ake ba da labarin saukar azaba to ba a saukar da azaba sai annabi da mumini sun fita daga garin dan in ba su fita ba suna ci azaba ta ta tashi sauka to ita azaba ba ruwanta awon da yake nan duk mai gaskiya ma sai ta haɗe shi eh sai ta haɗe shi to shine yake cewa illa ba da huruji illa ba da huruji nabiha sai bayan fita annabin tawal mu'minuna da mu'minai min hada gare ta amma kana Allah وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون Allah bai zama mu yi musu azaba ba kuma suna neman gafara har sai kulu ne yayin da suke faɗa fi dawafi masu yin dawafin su suna cewa gufranaka ya rabbi gufranaka gufranaka wakila wani kaula aka ce a'a wanda suke istighfarin nan humul mu'minun su ne mu'minai almustad'afuna wa'anda aka rauna fihim a cikin su kama qala kamar yadda Allah yake cewa law tazayyalu al'azabna allazina kafaru minhum azaban aliman نعم وما كان
na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sauka min da amana guda biyu ga al'umma ta wa ma kana Allah mu'azibuhum wa anta bihim Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su kuma Allah ba zai musu azaba ba kuma a halin suna yin istighfari فإذا مضيت idan na shuɗe تركت فيهم الاستغفار na'am تركت فيهم to الاستغفار zan ban musu istighfari zan ban musu istighfari إلى يوم a القيامة zuwa ranar alkiyama أخرجه الترمذي turmuzi ne ya fitar da wannan الحمد لله ai kyau shi istighfari yana maganin abubuwa da yawa kuma yadda Allah yake faɗa istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu sama alaikum midrara wa yumdinukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk komai istighfari yana yin sa dan asalin komai laifi ne eh duk wata musiba an ta tasu zuwa to kusan asasin ta laifi ne to mutane su ta istighfari to shi Allah yana cirewa to musibu kala kala mhm نعم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء ya wa malahum me ke gare su Allah ya azibuhum Allah cewa ubangiji ba zai musu azaba ba sai da takobi ba da khurujika bayan fitarka wal musarafina da ababan rauna na wannan wal qul awali hiya nasihatu abu zance na farko wannan nasiha ce ya shafewa ce lima qabla hada abin da ya gabace ta wa qad azabahum Allah hakika Allah ya musu azaba bi badar a badar da to gairihi da wannan badar din to Allah zai musu azaba me zai hana ubangiji ba zai musu azaba ba wa mai duna su ga su suna hana ayyamna unan nabiya suna hana annabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina wal muslimina da musulmai suna hana su an masjidil haram ga gurin wato masallacin harami an ya duku sun hana su su je su yi dawa bibihi da shi wa ma kanu su kuma ba su zama ba auliya abu wato mazibantan wato ɗaki masu yi masa hidima kamar za a ru kamar wato yadda wato suke riyawa wato in auliya hu إن أولياؤه إلا المتقون in auliya hu ai ma auliya hu wato wato mazubanta daki ba su zama illal muttaquna sai dai masu tsoron Allah ولكن أكثرهم لا يعلمون sai dai yawa yawan su la ya'lamuna ba sa sanin Allah wilayata lahum cewa babu zubanta lahum gare su alaihi akan harafin akan haramun وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا sallar su bata zama ba inda albaita a wajen daki da suke yi illa muka sai dai fito ne wa tasdiyatin da tafi ai tasfiqan tafi ai ji alu zalika sun yi sanya zalika wannan mawdu'a salatu mawdu'a salatiyin bigiran sallatu allati umiru biha wace aka umarce su da ita فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to ɗanɗana azaba bi badiran a badar saboda kasancewa kuka wato kafircewar da kuka yi إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون al'ummomin kaga wanda suka kafirce suka kafirce to yin fi ƙuna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu fi harbin nabi cikin yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya suddu don su tsare an sabilillahi gabaran wato a tafarkin allah wato su tsare gabaran addinin allah suna ta ciyar da dukiyarsu don kawo cikas ga manzan allah da kuma addinin musulunci to ubangiji ya ce to fa sai yin fi ƙuna sannan za su yi ta ciyar da dukiyar tasu sun mata kunu alaihim hasaratan sannan ta kasance a ƙarshen lamarinsu za ta kasance musu hasaratan nadama alaihim a kansu ai nadamatan nadama lifawata saboda tserewata wafawata ma ƙasa duhu da tserewa da tserewa abinda kuma suka nufa sun ciyar da kuɗin sun asara kuɗin kuma bukata bata biya ba sun mayu gulaguna sannan za a rinjaye su fi duniya a duniya والذين كفروا إلى جهنم يحشرون kafin wanda suka kafince minnu daga cikinsu za a taro su ila jahannama zuwa wata jahannama bil akhirati a gidan lahira ayu saquna za a kora su zuwa ga wutar jahannama ليميز الله الخبيث من الطيب ويسأل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم to shi kenan sai ubangiji yake cewa wanda zai na kafaru wa'anda suka yi kafirci za a taro su ma'ana za a kora su zuwa ga jahannama liya mizan lahul khabisa to dan Allah ya ware al khabisa kazami shine kafiri min al tayyib daga tsarkakakke shine mumini eh dan a ware mumine daga cikin kafirai eh wa yaj'alu al khabisa ubangiji ya sanya shi kazamin nan ba ta hushashin sa ala ba'adin bisa shashi fayar kuma hu shigen sai ya hauju kowanne wato sai sai ya ta hawa jami'an baki daya ayi jima'ahu sai ya taro shi mutarakiman yana mai hawa junan ba'da hu shashin sa ala ba'din bisa shashi fayaj alahu sai kuma ya sanya shi fi jahannama cikin jahannama أولئك هم الخاسرون wancanan ba su ne tababbu قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف sau ka gaya waɗanda suka kafirce ka abi su biyana kuma abi su biyana wa ashabi yi da sabansa in yantahu in sun hana an kubur ga buran kafirci wa qitalin nabi da yakar annabi sallallahu alaihi wasallama yughfar lahum ma qad salafa za a kafarta musu abin da ya- ya ya rigaya abin da suka yi min a amalin daga ayyukansu وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين in kuma suka dawo suka koma ila qitalihi bisa yakan manzala to faqad madat sunnatul awwalin hakika sunnan mutanen farko ta shuɗe ai sunnatuna sunnan mu fihim a cikin su bil- bil ihlaki da halakawa to fa kazalika haka nan na fa'alu bihim za mu aikata su ma da su ai suna jin labari ko kuma in sun yi lilatu shita'i wa sayfi suna fice garuruka a ce nan aka yi al'umma kaza a nan aka halakar da su ga alamun ma na wato wuraren su ga alamun gidajen su to shikenan in suka ci gaba da abin da suke yadda muka yi wa'ancan su ma za mu yi musu نعم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله billah ku yaƙe su har dai wato la ta kunu fitnata la ta kunu fitnatu har dai kar a samu wata fitina shine shirku domin shirku shine fitina wai kunu dinu addini ya kasance kulluhu baki ɗayansa lillahi ga Allah ne wa da wushi kadai wala yuqbadu ghayruhu ba za a kuma ba a bauta wannan sa Allah kawai ake bautawa فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون in بصير suka hannu an lukubur gabaran kabirci to fa inna Allah hakika dai Allah basirun masani ne da abin da suke aikata ko jazihim kuma zai saka musu bihi da shi وإن تولوا فاعلموا أن الله موليكم kun in tawalla in kuma suka juya an imani gabaran imani to fa alamu ku sani anna Allah maulaku Allah shine wato majibancin ku ai nasiru shine mai taimakon ku wa mutawalli umurakum shine kuma mai jibanta al'amuran ku نعم المولى madallan wato majibanci huwa shi ونعم النصير madallan kuma mai taimako ya nasiru mai taimako lakum gare ku
واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ma'alamu ku sani an na maganinku cewa abinda wato kuka samu na gani kuka samu na ganima ai a sattun abinda kuka kuka kuka kuka kuka karba minar kufar daga kafirai kaharan bisa tilas ma'ana ganimar yakin da kuka yi na wato yakin badar din nan min sha'in daga wani wato fa inna lillahi fa anna lillahi kuma sautu kuma sun safa na Allah ne ya amuru fihi bima sha'a zai umarni a cikin wannan humusin da abin da ya so walin rasuli kuma da manzala sallallahu alaihi wasallam wal zil qurba da kuma wato ma'abuta kusanci ai karamatan nabi kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam min bani hashim daga bani hashim wa bani muttalib da bani muttalib wala yatama da marayu ai atfalul muslimina ayyan muslimi allazina halaka abahum wanda iyayensu suka halaka wa hum fuqara kuma su fakire wal masakin da miskinai ai zawul hajati ma'abuta bukata min muslimin daga musulmai wabin sabili da 'yan tafarki ai almunƙadi wato wanda a guzurinsa ya yanke fi safarihi a cikin wato halin tafiyarsa min almusulmi daga musulmai ai yastahiquhun nabiyyu wannan humsin annabi ne ya cancance shi sallallahu alaihi wasallama wal asnaful arba'atu da wannan sunfin guda hudu alama kana yaqsimhu a bisa yadda ya kasance manzo Allah ya raba shi min anna li kullin khumsul min anna li kullin khumsul khumsi wato kowanne eh min ana li kullin khumsal khumsi kowanne daga cikin su zai dauki khumsun khumsi wal ahmasul arba'atu wannan kuma khumsai guda hudun nan albaqiyatu wadda ta saura lil ganimina wanda suka yi ganiman ne eh wato idan abin da aka aka samu na ganiman nan eh abin da aka samu na ganiman nan ba sai an ce komai ba Allah ya riga ya faɗe da za a yi da shi eh duk abin da aka samu na ganima to kumusinta na Allah ne shi Allah shi ne zai faɗi yadda za a yi da shi ya amuru fihi bi ma sha'a eh to walin rasul da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai kurba to gashi yadda Allah yake a babba su to shine yace ne shine a nan daga shi ke cewa al khamasul arba'atu wato wancan dukkan shakashan da aka yi a cikin humusin farko aka yi shi eh humusi ne na farko aka yi shi eh amma sauran a khamasul arba'atu ba taba su ba su an bawa su wanda suka yi mubasharar yakin eh shine yace wal ahmasu arba'atu al baqiyatu lil ganimin ga wanda suka ganiman ne eh saboda haka za a ba ga mazalla zul qurba bani hashim da wannan mutali wala ta ma wal masakin wa ibn sabil ka gani Mm. so wani zulkurba da kuma wato makusantan manzala wato dangin manzala sallallahu alaihi wasallam eh su ne kaso na biyu manzala sai danginsa shi kuma min bani hashim daga bani hashim wa banil muttalibi da banil muttalibi sai kuma marayu eh marayu ya'yan musulmi yara da musulmi wato iyayensu suka mutu suka basu kuma suna fakirai sai kuma miskinai ma'abuta bukata daga cikin musulmi eh kaga na hudu kenan na biyar kuma ibnu sabil eh dan tafarki wanda wato musulmi ne yake tafiya kuma wato guzurin sa ya yanke bai da guzuri to wa'annan wato ya sahi kun nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine ya cancanci wannan kumusin wal asnaful arba'a da wannan sunfi guda hudun da aka fara daga baya to ka gani idan aka raba idan aka raba ganima gida biyar to sai a dau wannan humusi daya kenan sai a raba shi gida biyar shi ma to sai a ba wa'annan to sauran kaso hudun to shine za a ba wasu kuma wanda suka yaƙi in kuntum amantu wato haka za ku yi in dai kun zama kun imani billahi da Allah in dai kun zama kun imani da Allah to fa amalu fa alamu ku san zalika wannan wa ma anzalna da kuma wato abin wa ma anzalna ala abdina abin da muka saukar bisa ba mu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min al malaikati daga malaiku wal ayati da ayoyi yawmal furqan ranar rabewa ai yawan badar shine ranar badar alfarik mai rarrabewa bai da haƙi tsakanin gaskiya wal baɗili da ƙarya yawan taƙar jama'an ranar da jama'a biyu suka haɗu almuslimu na musulmai wal kufar da kafirai والله على كل شيء قدير allah mai iko ne a bisa kowane abu ومنه نصركم yana daga cikin ikon su taimakon kuma a killacikum tare da karancin ku wa kasaratihim da kuma su kuma da yawan su sun fi ku yawa ku kuma kaɗan ne a kansu amma ba ku nasara a kansu
إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم Eh, wato izinin nan badalin miliyan daga yau Eh, an tunku ka'in yayin da kuke kasantattu bil udwati wato a to janibin wadi shine ake ce masa udwa a duniya ta kusa wahum wato biran mil aini wato udwatu duniya kenan wato janib aiwa wa kasra ha ko kuma udwatu kenan ai janibul wadi shine yayin da kuke janibin wadi janib wato gefen wadin nan a duniya na kusa wahum su kuma suna wato gefen wadi alkusuwa albuda na nesa ah, mai nisa min hada gare ta warrakabu su kuma ayarin ka'inun da kasantattu ne min makanan a bigire asfala mafi ƙasa min ku da gare ku bi mayalil bahara daga abin da yake bin kogi ولو تواعدتم لاختلفتم في to الميعاد wannan fa haduwar da kuka yi Allah yana cewa kawai shine ya hada ya hada haduwar eh yin yake cewa walau ta'awa addu da alƙawarce sai ne ya kuka yi ku da wannan jama'a ta maka da yadda wato alkawarce ce ne akwai don yaƙi to laftalaftun da kun saba bilmi ada cikin alkawarin eh wato da da yarjejeniya ne ku da mutanen maka kun yi za a haɗa yaƙi to da sai ku yi ta saɓani ba za a haɗa yaƙin ba amma allah ne yake son a yi don ya bayyana gaskiya saboda haka ya ƙaddara kawai a yi kuma ya zo ya haɗa yaƙin kuma aka yi kuma gaskiya ta tabbata ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا walakin sai dai jama'a kuma Allah ya tara ku bi gairi mi'adin ba tare da wato alƙawari ba don ya hukunta lamarin da ya kasance abin aikata fi ilimi a cikin iliminsa wa huwa nasrul islam shine wato taimakon musulunci wa mahqul wa mahqul kufri da kuma shafa kafirci fa ala zalika ya aikata zalika wannan li halika ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة Allah ya aikata zalika wannan li halika man halaka domin wanda ya kafirce ya kafirce an bayyana tun bisa hujja ai ba da hujjatin bayan hujja za ka yi tun mabayyani ya kamar da ta tsaya alai a kansa wahiyar nasarul mumin shi ne taimakon mumine ma a killace tare da ƙarancin su alal jeshin kasiri bisa runduna wa take mai yawa wani huya man hayya wanda kuma zai imani ya imani an bayyana tun shi ma bisa hujja وإن الله لسميع عليم hakika dai allah wallahi mai ji ne kuma masani إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أريكهم كثيرا لعجلتم ولتنازعتم في الأمر Mm. uzkur ka tuna izuri ka humullahu yayin da Allah ya nuna maka ya nuna maka su ya nuna maka kafirin bi mana maka a cikin baccinka eh wato mazala ya ruye da su ya nuna maka su a cikin baccinka kalilan su kaɗan ne eh fa akhbarta bihi ashabaka sai ka ba wa sahabbanka labari bihi da wannan mafarkin eh wa fas- wa- wa fasurru to shikenan sai aka faranta musu ciki wato sai suka ko kuma fasarru sai suka farin ciki zuwa to su sahabban walau araka hum kasiran da Allah ya nuna maka su da yawa to lafashiltum da kun tsorata walau tanaza'atun da kun yi wato sabani bil amr a cikin lamarin wato yaƙin.
ولكن الله سلم sai dai Allah sallamakum ya kubutar da ku min alfashili daga wato jin tsoron nan wata nazi'u da jayayya إنه عليم بذات Sudo الصدور shi dai Ubangiji masani ne da abin da yake cikin zukata وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان da مفعولا mafula wa izini kumuhu. Tuna yin da Ubangiji yake nuna muku su yuri kumuhu yake nuna muku su ya kun muminai. Ya san da Ubangiji yake nuna muku su izil takaitun yayin da kuka haɗu yana nuna muku su fi a yanukum a cikin idanunku yana nuna muku su kalilan yan kaɗan ne yana nuna muku ba su da yawa na hau sabi ne kudancin mutum saba'in ne kawai a wani atin ko kuma mutum ɗari ne ko kuma ga su a yawan su kuma alhali alfu mutum dubu ne to duk ubangiji ya yi haka ne da tukudimu don ku gabata alaihim a kansu wa yi ƙallilu ku kuma yana karanta ku yana ƙanƙanta ku fi a yi nuna a- wato a idonsu yana nuna musu ku ba ku da yawa eh su ma li yuqdimu dan su gabata wala yarju kar su koma an kitalifin gaban yaƙanku wa haza wannan kuma ya faru ne qabla iltihamil harbi tun gaban yaƙin wato bai wato bai haɗu bai kama wato bai bai shiga kurman zaben yaƙi ba eh to fallan maltahama yayin da wato yaƙin ya ɗauki kurman zabi arahum iyahum mislaihim sai ya nuna Allah sai ya nuna musu su wato su misalin su biyu ne kama fi ali imran kamar yadda ya zo a cikin surata ali imran to ubangiji yayi haka li yaqdiyallahu amra dan ya hukunta lamari kana da ya kasance makulan abun aikatawa وإلى الله ترجع الأمور ga Allah ake mai da al'amura wato a gare shi ake mai da al'amura baki daya يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ya ku wanda kuka yi imani idan kuka haɗu da jama'a kafiratun kafira to fasbitu ku tabbata eh, likitalihim saboda yaƙinsu wala tanhazimu kar ku kare واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون wato ku ambaci Allah wato kasiran da yawa ai ud'uhu ku roƙe shi bin nasir da taimako la'allakum tuflihuna in ku haka haƙiƙa ko ta ku zo ku rabauta وأطيعوا الله ورسوله ولا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ku bi Allah kuma ku bi manzansa eh ku bi Allah ku adiullaha wa wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzansa wala tanazalu kar ku yi jayayya ai tahtalifu kar ku saba fi ma bainakum cikin abin da yake tsakaninku fatash fatabshalu ai tajmanu shikenan sai ku ji tsoro wata zahabari hukum sai karfin ku ya tafi eh sai karfin ku ya tafi da zaran kun samu jayayya tsakaninku kuma magana karfi ta kare wato shikenan ku tsaya wato kar ku yadda wato ku ji tsoro kuma kar ku yadda ku samu saɓani eh domin idan an samu tso- tsoro rauni na ɗaya kenan in kuma aka samu saɓani to shine rauni na biyu واصبروا wasbiru ku yi إن haƙuri الله مع الصابرين Allah yana tare da masu haƙuri bin nasir da taimako wal aun da taimako idan an haɗu kan wani abu ya sa ku ji wato ku je ko ku tsorata ko ku ji gajiya eh a'a in an fara yakin nan ku yi haƙuri za ku yi nasara ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديرهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله kar ku kasance kamar waɗanda suka fita daga gidajensu liyam na irahum don su kare a to ayarin nan nasu Eh, walam yarji'u kuma sai zama na basu koma gida ba ba da najatiha bayan tsirar wannan ayarin nasu to basu koma gida ba an ba su labari cewa wannan wato ayari sun tsira ba tare shi ba to shi kenan sai suka ki komawa baɗira don girman kai wani a'an nasi da kuma wato nuna wa mutane haisu ƙalu yayin da suke cewa lanar ju ba za mu koma ba hatta na shirabar humura har sai dai mun je badar mun sha giya wannan harul juzura mu je mu sassoke raƙuma wata wata dirbu alayhi na qiyan wato koyi kuma su yi mana rawa bi badirin a badar fa yusami'u bi zalikan nasu sai mutane su ji wannan labari abin da ya faru eh mu je mun yi nasara kuma mun yi hole a badar to duk labari zai gama kasashen jaziratul arab cewa fa ga yadda muka yi eh to ba su san ko shi kuma Allah ya nasa shirin ba mm wai su dunan nasa eh wa kuma suke tsare annasa mutane an sabilillahi gaburan wato addinin Allah والله بما يعملون محيط Allah wato mai kewayewa ne da ilimin su ma ya malluna da abin da suke aikatawa fa yujazihu zai saka musu kuma bihi da shi eh amara Allah tabaraka wa ta'ala nabiyahu Allah tabaraka ta'ala ya umarci wato annabiyahu annabinsa wal mu'minina da mu'minai ma'ahu na abu tare da shi zalikul kuffara in suka haɗu da kafirai an yasqutu su tabbata wa la yanfadimu kan su kare wa an yadhkuru Allah tabaraka wa ta'ala kathiran kuma su wato kuma su ambaci Allah tasirin da yawa wa an yuti'u Allah wa rasulahu Na'am.
wa an yuti'u Allah wa rasulahu kuma su bi Allah wa rasulahu da manzansa wa nahahum an at-tanazu'i wato kuma ubangiji ya hana su gabaran jayayya alladhi yad'uhum ila al-fashli wanda yake jan su zuwa ga wato wato sabani wa yadhhabbu dawlatihim kuma yake tafiya da ƙarfinsu wa quwwatihim da kuma ƙarfinsu dai wa rifuhum da ƙarfinsu dai نعم وأوصاهم kuma ya musu wasiya bi sabr da haƙuri ya ce Allah yana tare da masu haƙuri وتو بمئية الله wato a ƙarfi yana tare da wato ma'iya ta ubangiji ومئية الله تبارك وتعالى tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala مع الصابرين tana tare da masu haƙuri أمر بذكر الله تبارك وتعالى ya yi umarci da ambatan Allah ya umarni da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala في موقف القتال a cikin wato wurin yaƙi وهذا يرشد العبد wannan yana shiryar da bawa إلى أن الواجب عليه zuwa cewa abin da ya wajaba alaihi a kansa أن يدوم على ذكر الله shine ya dawoma a cikin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala في كل a أحواله cikin dukkan halayensa في حالة الخوف a halin tsoro وحالة الأمن da halin aminci وحالة البؤد da halin wato rauni وحالة القوة da halin ƙarfi وحالة الأسر da halin wahala وحالة اليسر da halin sauƙi فإن ذكر الله تبارك can dai وتعالى ambatan Allah tabaraka wa ta'ala هي ينال العبد الدرجة الرديئة da shi ne bawa yake samun daraja madaukakiya عند a wajen الله Allah tabaraka wa ta'ala وبذكر zikirin lahi da ambatan Allah walalul abdul intisara bawa yake samun nasara ala a'da'i akan makiyansa fa amaruhum bi zikirin lahi fi saboda haka ubangiji ya umarce su da ambatan Allah mawqifil a qitali gurin yaƙi wa zikirin lahi ambatan Allah mahmudun ala abin yabo ne ala kulli halin a kowane hali fi kulli waqtin a cikin kowane fi lokaci kulli a mahallin kowane bigire wala siyama indal gafil ballantana ma a gurin rakkanannu ولهذا ورد الامر بالذكر saboda haka wato umarni da zikiri ya في zo الاسواق a cikin kasuwanni ان جل اهل domin الاسواق mafi yawan 'yan kasuwa غافلون عن الذكر rakkanannu ne ga gurin wato zikiri فمن ذكر الله في تلك الحاله wanda ya ambaci Allah cikin wannan hali بنية ان الناس da niyyar cewa mutane غفلوا عن عن sun الله rakkana ga gurin Allah وانت تذكر الله kai تبارك kuma ga وتعالى.
kana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala فهذا ورد فيه وعد حسن wannan wato alƙawari mai kyakkyawa ya zo a cikinsa ان الذاكر مع الغافلين domin mai zikiri tare da rafkanannu كالكار بعد الفار في kamar wato karkari kamar mai gidi mai wato wanda yake ya dawo ne ba da faru bayan gudu fil jihadi a yaƙi وذكر الله تبارك وتعالى ambatan Allah tabaraka wa ta'ala هو زاد العبد shine guzurin bawa المبلغ إلى جميع أعماله mai riskarwa duka zuwa mai riskar da shi zuwa ga dukkan abun bure-burensa ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم an mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa إن لله تبارك وتعالى ملائكة mala'ikatan cewa akwai mala'iku ga Allah tabaraka wa ta'ala سيارة masu tafiya فضلا
To يلتمس ai yana da wani shafi biyu ne. Hmm? Ai nan ma muka tsaya ya isa, an ji kallon suke yi. Eh. Ya isa ba. Alhamdulillah, mu ƙara saka shi. Hmm. To, mu je.
وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم Lakum wadhkur ka tuna iz zayyana lahum ash-shaytan amalahum yayin da iblis ya kawace musu amalahum ayyukansu bi an shajja'ahum shine ya karfafe su ala liqa'il muslimina bisa haduwa da musulmai da ma sabu yayin da suka ji tsoron al-khuruj fita min a'daihim daga wato makiyansu bani bakarin bani bakaru wa qala lahum sai iblis ya ce da su la galiba lakum al-yawma minan nas a mutane ne ba wanda zai iya rinjaya ku a yau sai ya rika karfafa musu gwiwa shi shedan da ba wanda ya isa zai rinjaye ku da kuke da yawan nan da kuke da karfi wa inni wato jaru lakum ni kuma mamako shine lakum gare ku min kinanata daga kinanata wa kana atahum shi iblis ya zo musu fi surati suraqat bin malikin a cikin sura ta suraqat bin malikin sayyidu tilkan nahiyati wato shugaban wannan nahiya wato da ya tashi zuwa sai shakkali sai ya zo a kamannin suraqat bin malikin to sai zo ya rika ziga su ku fita ba wani abu ba wanda zai nasara da ku ku ne a gaba فلما تراءت الفئتان نكص على أقبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون wannan ma taratul bi'atani yayin da jama'a guda biyu suka haɗu ai almuslimatu muslimai da kuma kafirai duk suka haɗu wani almala'ikata shi kuma iblis ya ga mala'iku suna ta sauka wa kana bi- ya- wa kana yaduhu bi yadil haris bin hisham ya rike wato hannunsa ya rike hannun haris bin al-haris bin hisham wato sun rike hannun juna wato tsantsan amana kenan to suka tafi yaƙi to shi kenan ba sai fara ganin kuma mala'iku domin shi yana ganin su shi iblis eh to shi kenan da ya fara ganin mala'iku to na kasa sai baya da baya ya rika ja baya ala'aki bai bisa daga digansa hariba yana mai gudu wa ƙala sai ya ce lamma ƙaru yayin da suka ce da shi a ata ka kuma za ka taɓar da mu bayan ka zuga mun mun taho kuma yanzu za ka gudu ka ban mu ka wato ka wato taɓar da mu ala hazar hali bisa wannan hali shine sai ya ce inni bari umminku ni dai ku fitacce ne minkum daga gare ku min jiwarikum daga jiwarin nan naku inni ara ma la tarawna domin ni ina ganin abin da ba ku gani minal mala'ikati daga mala'iku إني أخاف الله ni dai ina tsoron Allah an yi halitta ni kai ya halakar da ni والله شديد العقاب Allah kuma shine mai tsananin hukuma إذ يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض غير هؤلاء دينهم yayin da wato munafikai da kuma wanda jinya take cikin zukatansu a yi raunin itikadi suke faɗa suke cewa garra ha'ula idinihum wa'annan dai musulman nan dai wato tin addininsu ya ruɗe su iz kharaju yayin da suka fito yaƙi ma'aƙillacin tare da ƙarancinsu yuqatiluna al-jam'al kaseera sun fito su yaƙi wato taro mai ɗimbin yawa tawa kuma don wato yin wahamin su annahum su yansuruna wa su yi wato nasara bisabbihi da sabbin su ƙara ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم sai Allah ta'ala ya fara cikin yi musu jawabi amsa yake cewa duk wanda ya dogara ga Allah ai ya amince da shi to ya galibu zai nasara eh duk wanda ya amince wa Allah to Allah Allah zai zai zai- zai in ya dogara da Allah hakikanin dogaro to Allah zai bashi nasara eh to fa inna Allah san dai Allah azizun ai galibu mai rinjaye ne ala amrihi bis salamu alaihi hakimin kuma gwani ne fi sunnihi cikin aikinsa da'awun ila tawakkuli ya kira musu ila tawakkul zuwa ga dogaro wal abdu idza tawakkala ala Allah tabaraka wa kaga ta'ala dai bawa idan ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala thiqatahu billahi to zai sa amincinsa billahi da Allah yaghlibu aduwwahu to in ya samu wannan to zai rinjaye a dubahu makiyinsa li'anna Allah domin Allah azizun mabayi ne ghalibun ala amrihi kuma mai rinjaye ne ya bisa lamarinsa hakimun fi sun'ihi na'am hakimun fi sun'ihi gwani ne cikin aikinsa allama Allah tabaraka wa ta'ala Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya zance da annabi Musa da hamsu kalimatin da kalmomi guda biyar wa qala lahu ya ce da shi hadhihi kalimatu wayannan kalmomi hiya imaduddin su ne ginshiƙan addini ya Musa ya ce da shi ya kai musa fiqbi rizqi ka amince da arziki na al-madmuni wato mai mai- mai- mai lamini ma damat khazaini mamlu'atun ma damar haza'ini na mamlu'atan mutum dai wato taskoki na suna cike wa khazaini mamlu'atun abadan to ni kuma ka san wato taskoki na a cike suke har abada ba sa yin kasa ya Musa to ɗaya kenan ya ce ya musa ya kai musa la tuhab sahiba sultanin kakka ji tsoron wato mai mulki ma dama sultani muddin dai mulki na wa sultani mawjudun muddin abadan dai wato kakka ji tsoron mai mulki tunda mulki na yana nan na'am to sultani mulki na mawjudun to abadan shi kuma yana nan har abada mulki na baya gushewa ji ubangiji Mm.
ya Musa ya kai musa la tadhkur aiba ghayrika kar ka ambaci aibin waninka ma dama fika aibun muddin dai ga aibi a tare da kai wal abdu la yakhlu min aibin bawa baya kubuta min aibin daga laifi abadan har abada ba za a ce ba laifi ba eh kowa ma'abashin da Hussein yake fara cin hamishi sira yana cewa al-insan sagirun mahama kabura da ilun mahama azuma mu'arradun lil khadiyati mahama hawala al-ibtida anha duk girman mutum kankani ne duk kibarsa ramamme ne duk kuma yadda yake nufin gujewa laifi to sai laifi ya same shi ashe yasa bayan Allah suka kawo mana waɗannan aurat kullum za mu yi za mu yi za mu yi istighfari za mu yi salati ga manzo Allah za mu yi la ilaha illallah ka gani akalla mu dai yan tijaniya kaga kullum za mu yi istighfari 230 ko za mu yi istighfari da safe 100 mu yi da yamma 100 ko mu yi 30 a cikin wazifa ka gani kaga wannan wato mun samu wato mun samu takalli kenan ko mun mun yi takalli da dukkan laifuffukan mu eh to idan muka gama wannan sai kuma mu shiga salati ga manzo Allah eh kaga akalla zaka yi salati 100 da safe zaka yi 100 da yamma zaka yi 60 zaka yi 62 ko a wazifa to sai kuma ka shiga ma to matsayin tahalli eh na ado kai ado domin shi salati ado ne to daga nan kuma sai ka shiga halara babba sai ka shiga halara to tajalli ko eh sai ka shiga la ilaha illallah kaga ka nutsa kenan kaga to ai Allah ya saka wa zuciya na amin ai bayan Allah nan wato duk wanda bai yi bai rike wannan eh, hanyoyin bayan Allah ba eh to ya yi asara da yawa domin duk abin da ba a lizimta maka ka yi shi ba ko ko baka ɗau alƙawarin lizimta ka yi shi ba ba lallai ne ka yi shi ba amma yanzu duk wanda ya karɓi ɗariƙa kowace ma ɗariƙa ka karɓa to akwai abin da ka lizimta a kanka za ka yi kuma wannan aikin da ka lizimta a kanka ka yi aiki ne na alheri eh wanda inda ba dan ka lissafta kanka ba sai yinin ma yanzu ya fice istighfarin ma ko ɗaya ba kai ba amma yanzu duk ɗan ɗariƙa tijaniya an gari ya waye yana tunanin lazimin safe yana tunanin lazimin yamma kuma yana tunanin wazifa eh ba an cece shi ba
ya musa
eh ya musa yace ya musa la ta turku muharabata iblisa na la ta turku muharabata iblisa kakkabar yaƙi kakkabar yaƙi da iblis ma dama yuharibuka muddin dai yana yaƙarka wa huwa yuharibuka abadan shi kuma iblis ba zai daina yaƙin ka ba har abada ya musa yace ya kai musa la ta aman min makarillahi kakka aminta daga wato tanadin makircin allah ma lam tara nafsaka fil jannati muddin dai baka ga ka shiga aljanna ba
wa fil jannati kana abuka wato fafil jannati kana baban ka da yana aljanna wa kharaja minha kuma ya fita daga aljanna la ta aman min makarillahi kakka aminta daga makircin Allah har abada tawakkulu kaga dogaro ga Allah wastiqatu billahi da kuma tabaraka amincewa da Allah tabaraka wa ta'ala wa dariqul quwwati shine hanyar karfi li anna allaha ghalibun ala amrihi domin Allah mai rinjaye ne bisa lamarinsa wa man wasiqa bi ghairi allahi wanda duk ya amince da wani Allah tabaraka wa ta'ala aw ta'azzaza bi bi ghairi allahi ko kuma ya nemi wata buwaya da wani Allah fa ma'aluhu ila to dhulli mako masa ta koma zuwa ga kaskanci alhamdulillah alhamdulillah eh ai in baka abinda kake nema in baka nema abun Allah ba shikenan Allah sai ce to je kai ya maka sai ya baka da wanda kake nema a wajensa eh to kun to me zai iya yi amma an ka dogara da Allah shikenan komai ya zo shi sa Allah ya saka shi Ibrahim da alheri yake cewa idza kanat al aqdaru min malikil mulki fasiyani indi ma yasru wa ma yabki eh idan dai abu kaddara ta daga ubangiji take to a guri na daidai ne abinda zai sa farin ciki ko bakin ciki duk ɗaya ne domin Allah ne ya kawo shi ka gani to haka in ka dogara da Allah shi Allah duk abinda zai maka kyakkyawa ne shi yasa hadisin nan na manzala da yake cewa hasratan laysa fawqa ma shay'un min alkhairi husnul zanni billahi husnul zanni bi bi ibadillah dabi'u bi ba wanda yafi su kyau gabawa kullun ka rika zaton abin da Allah zai maka alheri zai maka kullun duk abdin san zaka tuna ubangiji to ka rika zaton alheri ko wani abu ka tafi zaka nema zaka samu ka rika kaddara Allah zai baka shi kakka yi wa Allah mummunan zato idan kai masa kyakkyawan zato a haka za ka same shi eh to haka nan ma bayan Allah eh ka rika kyautata musu zato ko wata al'aura ka gani to sai kai musu tawili sai ka sitirce kai ma Allah sai ya sitirce ta ka domin kai ba kai kai kai ma yi mai laifin ne eh akwai wanda baya laifi ai ba wanda baya laifi ai laifi yanzu ko kana cikin ɗakin ka a kulle sai ya je ya same ka eh saboda haka irin wa'annan abubuwan to ya kamata mu tara hankali sosai eh, mu san Allah shine mai iko shine mai komai kuma duk wa'annan kyawawan abubuwa da ake faɗa ne kokarin mu ga mun kwatanta su Mm. Mutum ne?
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم walau tara ya muhammad da za ka gani ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ka ga allazi na kafaru wanda suka kafirce da za ka gansu izi tawaffal mala'ikatu yayin da mala'iku suke wato matar- matar da su suke karɓar rayukansu eh walau tara izi tawaffal allazi na kafaru mala'ikatu eh da za ka ga mala'iku sanda suke karɓar rayukan wanda suka kafirce yadribuna kujuha suna dukan fusakunsu wa adbarahum da bayan su bi makami da gudumai min hadimin min hadidin na karfe guduma fa kar- ta karfe ce eh to saboda haka saboda mai saboda kafircin su wa yaquluna suna faɗa lahum gore suna cewa zuqu وذوقوا عذاب suna الحريق ce musu ku dandani azaba kuna azaba wuta wa jawabu law jawabun law wato da zaka ga sanda ake wannan lamari ya Muhammadu la ra'aita amran aziman da kaga lamari wanda yake mai girma
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بسلام للعبيد abin zalika bi ma qaddama alaikum wannan azabtar wannan kuka gare ana muku ana muku wannan azabtar wannan saboda abin da hannayen ku suka gabatar yayi ta'abiri da hannaye dole gairi ha ba ba da wannan ta ba li'anna aksara al-af'al lim fi yawan ayyuka tuzawalu biha wato da adda hannun ake yin mafi yawancin abubuwa shi yace bi ma qaddama alaikum amma ana nufin kulliyan mutum eh zikirul juz'i wa yuradu bihi al-kullu ko eh an faɗi juz'i amma duk ake ake ake nufi da shi wa anna Allah kowa da cewa ubangiji laysa bi zallamin ba ma abocin zalunci bane da abi daga bayi fa yu'azzibuhum balle musu azaba bi ghairi zambin ba da zunubi ba كدأب آل فرعون والذين من قبلهم da abu haulai wato al'adar wa'annan ka da abu ali fir'auna kamar al'adar wato alayen fir'auna ne wallazi ne min qablihim da wanda suka gabace su كفروا بآيات الله فأخذهم الله in sun بذنوبهم kafirce da ayoyin Allah sai Allah ya kama su bil iqabi da hukuma ya kama su zunubin saboda zunubansu jumlatu kafaru wa ma ba'daha mufassiratu lima qablaha إن الله قوي شديد san العقاب dai Allah ƙauyi mai ƙarfi ne alama yuridu bisa abin da yake so duk abin da yake so shine yake yiwa shadidul iqab mai tsananin hukuma ne ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة ينعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله عزيز عليم zalika wancananku zalika wancananku ai ta'zibu wancananku wannan azabtar wannan wato ta'zibul kufa- kafarat wato ta'zi- azabtar da kafiran nan anna Allah ai saboda cewa Allah tabaraka wa ta'ala lam yakum mugayyiran ni'matan ubangiji baya canja ni'ima an amaha da ya ni- da ya ni'imantar da ita alaƙan bisa mutane eh ubangiji ba mai musanyawa ba mai musanya ni'ima bane da kuma uquba a'a hatta yi gairu har sai dai su mutanen sun canja ma an musayin abin da yake kawo nan su Eh, sai sun musanya wato dalilin ni'imar da Allah ya musu sai sun mus- sai sun mi- sai sun musa- sai sun canja wato sannan sai shi kuma ubangiji sai ya mai musu sakamakon su Eh, wato yubaddilu ni'matahum wato suka wato da- sai sun canja wato ni'matahum ni'mar da wato ubangiji ya musu wato sun canja ta kufuran kafirci ka tabdili kuffari makata kamar canjawa kafiran maka wato id'amu id'amahum min ju'in ciyarwar da ubangiji yake musu daga yunwa eh, wa amnihim da kuma amincin da ya ba su min khawfin daga tsoro wa ba'san nabi da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim gare su to duk wa'annan ni'imomin sai suka canja su bil kufr da kafirci wasadda da tsarewa an sabilillahi gaban wato addinin Allah suna tsare masu zuwa su masu zuwa su nemi shiga addini wakitalin mu da kuma yaƙar mumune da suke yi to wacce duk wa'ancan ni'imomin to sai suka yi muƙabala da wa'annan munanan ayyuka eh suka kafarta qur'ani suka suka nuna qur'ani ma sihiri ne suka ki sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka fito suka yaƙi manzo Allah eh sallallahu alaihi wasallam to shikenan tunda suka yi haka eh, ba su tuna wa'ancan ni'imomin da Allah ya musu ba to shi kuma shi kuma Allah sai ya juya shi ma sai musanya ni'imar su shi kuma da azaba to shikenan aka je yakin badar manya-manyan duk aka kashe su وأن الله سميع can عليم dai allah mai ji ne ko masani كدأب آل فرعون والذين من قبلهم Al- al'adar su dai kama al'adar al- alayen fir'auna ne da wanda suka gabace su كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون kan zabu bi ayati rabbihim wato sun sarrafantar da ayoyin ubangijin su sai muka halakar da su saboda zunuban su kuma muka nutsar da alayen fir'auna ai kaumahum mutanen sa ma hum tare da shi وكلهم كانوا ظالمين kullum dukkaninsu sun kasance kullum min kullum kowanne min al'ummamin mukazzibati daga al'ummatai wanda suka sarrafantar da manzannin su dukkan sun zama azzalimai wato dukkan su azzalimai ne wannan zala aya mai zuwa kuma ta sauka bi bani quraiza a cikin bani quraiza إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون sannan mafi sharrin wato addawabu dabbobi inda la'a wajen Allah Allah zina kafaru su ne wanda suka yi kafirci wato fahim su dai la nuna ba su imani ba الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا ta يتقون kuma su ne wanda a hatta kai alkawari karki alkawari minhu daga gare su Allah yi inul mushriki ne cewa ba su taimaki mushrikai a kanka ba sun ma yanku duna a hannu sai kuma suka zo suka rika warware alkawarin da suka yi da kai fi kullum maratin a kowace mara an kuka yi sai su warware Eh, fi kullum maratin a kowace mara ahadu da suka yi alkawari biya a cikin sai su warware wahum su kuma la yattaquna Allah ba sa jin tsoron Allah fi gadirhim cikin yaudarar su فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم karo يذكرون kai ma fi idgamu nunin asharfiya fi ma almazida eh in dai tasqafannahum ka same su bil harb a halin yaki to fashar ridbihim ai wato ka watsa su ka daidaita su ma ka watsa su man halbahum wanda yake bayan su min almuharibin daga wato mayaka bittan ke da yin wato yi musu lasal lalas bihim da su wal wal ukubatu da yi musu ukuba eh la'allahum la'allahum ko su allazina halbahum wanda suke bayan nasu ko su ya zakaru na ayyata izu na sawa a su bihim da su وإما تخافن من قوم خيانة فابد إليهم على سواء ba in ka ji tsoron kiyanatan wato ha'inci min ƙwamin daga mutanen da ahadu ko kuka yi alkawari da su wato ka ji tsoron ha'inci fi ahadin a cikin alkawari biya da kuka yi tsakaninka da su to ka gane haka kuma bi amaratin da wata alama ta luhu da ta bayyana laka gare ka to in haka gane haka to fambis ilaihim to ka jefar da alkawarin nan nasu ilaihim zuwa gare su ala sara'in bisa daidai ai mustawiyan mai daidai ne an ta kai wahum su fil ilmi a cikin ilimi bi naqdil ahadi da warware alkawarin bi an tu'allimahum ka sanar da su bihi da warwarewar li Allah ya tahimu ka dan ka su fahimce ka bil gadar da yaudara إن الله لا يحب الخائنين Allah baya son alkha'ini da masu ha'inci ma'ana yana musu hukuba ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا wannan zala aya mai zuwa kuma ta sauka fi man aflata cikin wanda wato suka wato suka gudu yawan gudun ranar badar shine kuma ya ce wala ta hasaban nan lazina kafaru sababu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam karka da ci wa'anda suka kafirta wanda suke kafirin nan karka da ci su sababu wato sun tsere wa Allah Allah ai fatuhu sun tsere masa إنهم لا su يعجزون dai ba za su gajiyar ba za su gajiyar da ubangiji ba su tsere masa ba ai la ya mutu na ku ba za su tsere masa ba Mm. Ah, salatu fati uku uku.
ولا يفاتحهم
Sallallahu sha ɗaya.
ولا فتاة
Sallallahu sha ɗaya. Ya rasu.
ولا فتاة
Sallallahu sha ɗaya.
ولا Al-Khalifa.
فتاة
Sallallahu uku.
ولا أخوه
Assalamu kamar karatun Allah ya taimake su. Salatul fati.
صلاة الفاتح
Amin na musulunci Allah ya taimake su. Amin. Adalci shi ne salatul fati.
صلاة الفاتح
Sallallahu alaihi wa sallam. Basu. Sallallahu alaihi wa sallam. Inna salatul fati.
صلاة الفاتح
Zubin Allah ka salatul wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Salatul fati.
صلاة الفاتح
Zubin Allah ya shirye su. Allah ya sa ni a cikin zukatan salatul fati.
صلاة الفاتح
Ma'adi ake cikin nufin cin sanin da rashin sanin ubangiji Allah ya rata. Salatul fati.
صلاة الفاتح
آمين آمين Allah ya aminta da mu da aminci. Fati.
ولا كالباته
Wanda ya zama zaune Allah ya biya masa bukata. Fati.
ولا كالباته
Wanda suka aiko ba addu'a Allah ya biya masa bukata. Su ba shi fati.
ولا كالباته يعني
Salat al-Fati.
ولا كالباته
Salat al-Fati.
ولا كالباته آمين
Fatiha da salat al-Fati.
فاتحة ولا كالباته
Allahumma salli ala sayyidina
آمين Muhammad.
آمين آمين Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eh, آمين
فاتحة